فيه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول تزكية وأنا ga watan al-Muharram hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1447 a kalandar nasara kuma kamar tara ga watan bakwai dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda aka saba a ranaku irin wannan na laraba muna karatu a cikin wannan littafi mai taken abdurarul bahiya ɗaya daga cikin wallafe-wallafen bajimin malamai shine al'allamatu sheikh muhammad ibn ali ash-shawkani rahimahullahu ta'ala wanda ya rasu hijira da shekara 1250 muna cikin kitabun nikah a wannan littafi wannan kuma shine darasin mu na na 50 kenan ko 52 darasi na 52 muna cikin kitabun nikah a babi da yake ko fasali da yake tattaunawa kuma akan mas'alu a auren da bai halarta ba ko dangin mutane jinsin maza da mata wanda ba su halarta su auri juna ba cewa wannan jinsin wannan namijin bai halarta ya aure waccan matar ba ko kuma a dawo wajen mazan a ce jinsin matan da bai halarta jinsin maza su aura ba kowane mutum ala hida bisa ka'idar da aka sa aka ce kada mutum ya yi auren mutu'a ko kada ya auren shigari ka'ida ce amma za ta shafi kowa duk wanda ya yi yunkurin yi hakan aka ce kada mutum ya auri yar uwar shi to ita ma ka'ida ce amma ta wajen hukuncin to amma kowa kuma akwai yar uwar shi yar uwar wani kai kuma ba yar uwar ka bace wadda ka aura ita kuma ‘yar uwar wani ce, to sai ya zama shi wanda take ‘yar uwar shi fahiya al-muharrama, ita ce aka haramta mashi. To za mu tashi a jeren giyar ayoyi ko ayar da ke cikin suratu an-nisa inda Allah ya jero mana wasu nau'uka na mata wanda bai halasta namiji ya aura ba. Mala yake cewa bismillahir rahmanir rahim ومن سرح القرآن بتحريمه أي ويحرم كما يا حرمت نمجي أولي واتي من سرح القرآن بتحريمه ود القرآن قراري فتويتي تحرمت أو باب قاتل كمون دوبن زلشي باب قاتل ونأبنا تأويلات سواني دي وأنه su ne waɗanda Allah ya ambata a aya ta ashirin da hudu a cikin sura ta annisa sura ta hudu kenan Allah yake cewa hurrimat alaikum ummahatukum an haramta maku iyayenku kuma uwa wanda haifi mutum haramci ne na har abada wani zai ce to ai kaman ma ko ba a haramta ba ai dama bai ma kamata da hankali ba yanzu da wasu wasu da hankalin ba akwai ulaika kal an'ami ba kaga ai gara da aka fito da nasu karara kawai to an haramta muku iyayen ku mata wa banatuku an haramta muku ƴaƴanku ƴaƴanku da kuka haifa sannan wa akhawatuku an haramta muku ƴan uwanku ‘yan uwa su ne ko dai na sama ko na ƙasa ko tsararraki wadda aka fito uwa ɗaya uba ɗaya shaƙiƙai kenan ko da aka fito ciki ɗaya li'abbi a li'ummiya kenan ko li'ummai kenan ko kuma waɗanda aka haɗa uba da su li'abbai kenan duka dangogin nan guda uku haramun ne ko dai na sama yayi kenan ko kuma na ƙasa ƙanni kenan ko na tsakiya tsarai ku kenan baya halatta mace ta uku kenan da aka haramta uwa sai ya sai ‘yan uwa su ma an haramta su sai cewa amma tuku an haramta maku gwaggwanninku ko innoninku ko ‘yan uwan uba ƙanuwar uba ko yar uba ko abokiyar tagwaitaka ta uba shi ma wanda take shaƙiƙiyar shi ko li'abbiyar shi ko li'ummiyar shi haramtattu ne waɗannan haramci na har abada su ne a amam ko ammat mazansu kuma a amam sai ce wa khalatukum sannan an haramta muku khalatukum innoninku wajen uwa ƙannuwa ko ‘yar uwar uwa ‘yar uwar uwa shakikiya ko li'abbiya ko li'ummiya baya halatta a wuri ɗaya daga cikinsu ya ce ga mahaifiya ko kanuwa ce ga mahaifiya ko abokiyar tabaitaka ce ko tsara ga mahaifiya baya halatta sune wa qalatuku sai ce wa banatul akhi sannan baya halatta ku auri ƴaƴan dan uwa wacce ƴar uwa kenan tunda dama ana maganar aure ne to ita ƴar uwar baya halatta to yanzu ga dan uwanta ya zo kana da wa ko kani sai ya haifi ya mace haramun ne ka aure ta idai ka bada ita ka aurar da ita ka yi zama cikin waliye sannan wa banatul akhi wa banatul ukhti da kuma ƴaƴan ƴan uwa mata in kana da wa namiji ko kani namiji ba dama haramun ne ka auri diyar shi to haka idan kana da ya mace ko kanuwa mace to haramun ne ka auri diyarta wannan ƙurani ne na santar ga har wani ɗan ƙalaƙato ba zai zo ce bai ga wurin ba shi ma zai ce ya gani sai ce wa umma hatu kumullati arzanaku wa umma hatu kumullati arzanaku can mun lissafo guda nawa kenan hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت sune guda bakwai ta shayarwa kenan ayar ta gama da su yanzu a guda bakwai ta nasaba waɗannan bakwai na nasaban haramun ne saboda dukkaninsu alaƙa ce ta jini a tsakani akwai wanda ya dogon rubutu littafi guda ko ka ce babi guda ya ce bayan cewa Allah ya haramta ko ka san hikima ko baka sani ba dole ka sallama to bayan ma wannan ya ce kuma za ka iya hararo wata hikimar daga cikin hikimar ita ce idan da an halasta aita auren wa'annan da aka haramta da yanzu ba a sai da duniyar take ba jarumai hazikai wayayyu masu basira masu waye da lafiyar al'umma za ta samu cikas sai sa sai ake sabuntawa in za ka waure sai ka tafi ka ɗibo bare wanda ba irin wannan zumuncin kuma daga cikin hikima ta biyu alaƙa ta ƙara ƙulluwa a tsakanin duk zafin ranka dai waɗanda suka baka ƴa ba ai aiko da baya ake tafiya an zo a tsallake gida kaga zumunci ya ƙara faɗaɗa da sauran hikimomi masu tarin yawa da aka waɗannan guda bakwai haramun ne namiji ya auri kowace ɗaya daga ciki to ya gama da almuharramatu minan nasab za mu dawo mu akwai wata 'yar ka'ida da suke bayarwa wadda za ta taimaka mutum ya fahimci zurfin abu sai ya ce wa ummahatukum allati arda'anakum da kuma waɗannan matan waɗanda suka shayar da ku kaga uwa ta shayarwa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an haife shi kaga an kai shi shayarwa wanda ta fara shayar da shi bayan mahaife shi Aminatu bint Wahab ita ta fara ita ta fara shayar da shi bayan ta shayar da shi sai kuma Suwaiba ummu Ayman kenan kuyanga ce ta Abu Lahab shi dai mai tabbata ya da Abi Lahab wa tabba kenan tabbat yada abu la'abi lahabi wa tabba wannan abu lahab to wannan kuyangar tashi ce to ta dauki annabi sallallahu alaihi wasallama ta shayar da shi ta musulunta ita tana cikin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama har sayyidina abi bakrin da umar suna kai mata ziyara lokacin ta tsufa har shine ma ake fadawa abu lahab kuyangarka ta shayar da ɗan da ɗan uwanka ya haifa wanda ya rasu abdullahi kenan ai ya ji daɗin abin da ta yi sai zo sai ya ‘yanta ta a ga talidal amatu rabbata hakim ya ‘yanta ta ta shayar da ita ta shayar da annabi sallallahu sallama daga baya ta musulunta an ga abu lahab a wuta hadisi da ke cikin sahih ake tambayar shi kai abu lahab bayan mutuwarka me ka haɗe da shi na sassauci ya ce tun da na rasu ban haɗe da alheri ko ɗaya ba hana ƙariya ana sassauta man saboda ƴanta waccan baiwa da nai saboda ta shayar da annabi sallallahu alaihi wasallam murnar da na yi da jin daɗin da ne har na ‘yanta ta kamar na goyi bayan ta kenan to shi na wuta ake ɗan sassauta ma wannan fa wutar barzahu ce wanda in aka kuma busa ƙaho annaru yuraduna alaiha guduwwan wa ashiya wutar barzahu ce ake gitta su a gare ta safe da yamma wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab shigar da su azaba mafi tsanani to yace ya samu wannan sassaucin ya samu wannan sauki kaga ita ce mace ta biyu da ta shayar da Annabi sallallahu alaihi wasallam mace ta uku da ta shayar da shi ita ce Halimatu Sa'adiyya wanda ita daga haihuwar shi bayan mahaifiyar ta shayar da shi bayan suwai ba ta shayar da shi sai ta zo ta dauke shi ta ma ta ga alkhairai da ajaib ababen ban mamaki da yawa bayan shekara biyu na yarjejeniyar shayarwa sai ta zo ta samu abdulmuttalib ta ce tana roƙon alfarma ƙa'idar shayarwa shekara biyu kuma yarjejeniya ta cika amma a ɗaga mata ƙafa a ban mata yaran ya zauna a wajenta na wani ɗan lokaci shine yayi shawara yace ta je ba komai ta ci gaba da riƙe shi to har shine aka zo aka samu hadisatu shakkis sadar wasu mala'iku guda biyu yana cikin wasa da yara suka zo suka kama shi suka kwantar suka tsaga kirjin suka ciro zuciyar suka zo da wani ɗan kwano na zinariya da ruwan zamzam da ruwan zamzam suka saka zuciyar suka wanki an daɗe da fara sojari ba na tabbas ɗin daga baya ne aka fara na rajin sallim-sallim su huwa na laboratory ba ba wani jiri suka kara yaro na cikin wasa kawai suka kwance suka abin nan kamar mahuta shine aka ruga aka faɗa mata to hankalinta sai ya tashi ce kada ta rike yaron nan wata matsala ta faru ta shiga uku shine sai ta dawo da shi lokacin na ɗin shekara hudu ya dawo hannun mahaifiyar kenan to a wajenta kuma lokacin yana zaune an ce shaima'u ita ma ta sha da shi kaga mata hudu kenan dukkaninsu duk wanda ya ta bashi nono ta zama uwan shi in ka cire mahaifiyar shi yasa in mace ta haihu ta bar jinjiri ya kamata a yi maza maza a yi hikima kar a mai da shi wani sadaka yalla duk wanda ta zo gaisuwa ta ɗanɗana mashi to za ta zama uwar shi in dai an riƙe tarihi sai an zo ana shirin ɗaura aure wata tsohuwa ko wani tsoho ya zo da sanda ya ce ai uwar shi ce ta shayar da shi kwana uku da rasuwar mahaifiyar shi kai mahaifiyarku na wurin ai aje a tambaye ta aka wata mata ta yi wani ango sai da gama daura aure za ta tare sai ta zo ta an ta tare ma kawai sai ta shigo sai to ai da kai da ita din na shayar da ku ita kuma ai da ta faɗa kafin ai waina ko sun kafin invitation sai ta faɗa hankalin mutumin nan ya tashi yace to me ranke rigiman nan sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana zuwa ya samu annabi ya faɗa mishi kaji kaji annabi ce ta faɗa ai ce ta faɗa ya rasulullah ce to ya na iya tunda ka faɗa ai wanda wata aya ko hadisi magana ta ce magana amarya ta koma gidansu eh kai yanzu yar uwarka ce sai dai kuma kaga in yanzu ne kuma sai an yi dogon bincike kar a hada kai da yan adawa dai yanzu wani ya ji miliyan biyu sai ya zo ya karya eh daga baya ya inni tubtu ilayka ko to duk matar da ta shayar da mutum ta zama mahaifiyar shi ita kadai aka faɗa ana amma karkashin ta akwai wasu a karkashin ta akwai wasu tunda ƴaƴanta kuma sun zama ƴan uwan mutum khalatinta da sauransu sun zama kaza yace wa akhawatukum min ar-raza'ati sai kuma ƴan uwanku na shayarwa shine waɗanda mace ɗaya ta shayar da ku waɗanda mace ɗaya ta shayar da ku wannan haramcin zai iya tsallakowa ya shafi uba amma ba ko da yaushe ba misali yanzu wani mutum na aure da mata biyu mu ce da kamar da malaman fiqh ke buga misali Hafsa da Amara suna ba da misali da wayannan sunaye ko kuma Bakar da Zaid da Hafsu maza kenan a ce yana aure da hafsatu kuma yana aure da amarat a lokaci guda sai hafsa sai ta ɗauko abin nan shayar da wani yaro a daidai lokacin kuma da suke ƙarƙashin mijinsu zaidu ita ma amra ta haihu ta shayar da wasu yaran suna tare da wannan to kaga shi wancan da Hafsa ta dauko ƴaƴan can ɗakin haramun ne a wajen shi ba dan mahaifiyar ba saboda uba to amma ƴaƴan da ita Amara din ta haifa fa kafin ko ba tare da wannan ba shi kuma zai iya auren su ta yi aure a wani wuri ta haihu ko da ta fita nan ta je ta yi aure a wani ta haihu to shi wannan zai iya auren ‘ya'yan tsohuwar kishiyar wadda ta shayar da shi, to da ba abin da ya haɗa su. E, ko taɓawa kai za ka ji ba shokin, wayarin ɗin ya yi. To da aka wani shi ma yana da faɗi wannan abin nan ɗin, wani za ka kamar zai shiga amma kuma sai ya zama na ba zai shiga ba. Ya ce wa raba'i bukumun lati fi hujurikum da kuma agololinku waɗanda suka kasance a ɗakunanku min nisa'ikum allati dakhaltum bihin daga matayen da kuka tare da su wannan agola ake magana ka auro wata mace da ta tashi tarewa sai ta tare da yarta zahirin ayar haka yake nunawa tana da ya sai ta taho da yar ta tare da ita irin da kike yar zaman ɗaki to kana tarewa da ita uwar to ‘yar ta haramta gare ka wanda ma ita ce kuma ka'ida ana ɗaura maka aure da mace mahaifiyarta ta haramta a gare ka har abada amma ‘ya'yanta ba su haramta a gare ka ba sai ka tare da ita an ɗaura aure sai ta aiko babbar ‘yarta ta zo ta karɓar mata kuɗin tarewa ke kuma ta yi babban ta ce jiya na dawo ina digiri a jami'a to ka iya tsiyan daga ce ke da saki ciko kawai zan yi da aka ga dole a samu bancin faraji ba amma kuma ka sai ka sa siyasa da hikima in ka fito baro-baro za ka bata harka sai kai mata bayani in ta ce a ba damuwa ai da ni da ita duk ɗaya ne sai a fasa na uwar sai a dawo kan kyar sai a yi sabon ɗauri in kana da addini ya kila ayat da ko da kuma addila ma wajen ma'ana hun jama'a za ka haɗa to amma ana ɗaura maka aure da mace ko ka ana cewa an ɗaura na baka na karɓa shi kenan ba ba sai an yi addu'a ba an shelanta suna gama siga shi kenan mahaifiyar wannan matar har abada ba za ka aure ta ba ka zama mahaifiyarka amma za ka iya auren diyar wannan matar kafin ka tare to kana tarewa da ita to ita ce ita wannan ta zama rabi ba me yasa to aka ce waɗanda suke ɗakunan ku suka ce wasu malamai suka ce saboda a wancan lokacin kusan haka ake amma ka auro mace tana da ƴan mata ƴaƴa ƴan mata guda biyar sai ka tare da ɗaya sai ka tare da ita uwar da ka auren da ta ɗakin da ta wajen ɗakin duk sun haramta duk sun haramta wa dalili kuma na biyu to ai in ma har zai maganar ya aura ai wanda aka tare da ita zai magana tare ga wanda ba tare da su ba to da ka sai aka kawo wadda suke cikin ɗakin fa in lam takunu dakhaltum bihin amma idan kuka auro mata idan sai ba ku tare da su ba fala junaha alaikum babu laifi ku auri ƴaƴayen ba laifi in dai ba ku tare da su ba kamar yadda muka yi bayani sai ka ce na ga yarki ni ina ga kaza da kaza da kaza da kaza shikenan ta ce ba matsala shikenan nata sai a warware shi sai a sake ta sai a aure yarta in kuma ta ce ba ta yadda ba sai dai a sake ta kuma ba daya ba daya bawan bawan to shikenan shi ya rige na shi sai ce wa halailu abana'ikum alladina min aslabikum wancan ta bangaren surukuta kenan ya faɗa mana kamar guda guda hudu ko wa ummahatukum allati arda'anakum daya wa akhawatukum min ar-rada'ati biyu wa ummahatu nisa'ikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin to sai kuma aka dawo ta bangaren wani wani bangaren na bangaren surukuta banda shayarwa wa halailu abana'ikum da matan ‘ya'yanku su ne hala'in halila zaɓaɓɓiyar ɗanka matar ɗanka to da kuma wani cikin wanda aka haramta muku akwai matan ‘ya'yanku allazina min aslabikum amma ‘ya'yan ba ‘ya'yan rana ba ‘ya'yan da suke na tsatson wannan ka kamar tana ƙara tafiya ta haɗe da ayar da ke cikin suratul ahzab wadda ta rushe ta banni ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin shi yasa aka rushe ta banni har annabi sallallahu alaihi wa sallama ya auri zainab bintu jahash radiyallahu anha falamma qada zaidun minha watara zawwajnakaha Daka idan ɗan ba wai ɗanka ba ne na cikinka sun toshe kai, ko dai wani abu wanda ba ɗanka ba ne cikin ‘yan dangi ne ka ɗauko shi, ka rene shi, ka girmar da shi, ka tarbiyyantar da shi, ka ilmantar da shi. Idan ya auri mace ya saki za ka iya zawo da ita sai ka aure ta kai kuma. Amma ɗanka ne na cikinka baya halarta, to shi yake nufi a nan. sai ce wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salam haka kuma baya halatta ku hada ƴan uwa biyu mata sai dai abinda akai tun a jahiliya da ya wuce wannan kuma an an jalayi mutum ya je ya auro ya kuma da ranta ba su rabu ba kuma ya je ya auro kanwa bai halatta ba amma zai iya zuwa ya auro ya ta rasu ya je kuma ya auro kanwa ko kuma ya sakiya amma sai ta gama idda kuma ana in ta gama idda sai ce sai ya auro kanuwa ya halatta za a iya bashi su sun san fitinan ya ce yan haɗin bai yi ba ne haɗin bai yi ba gishiri ne a shayi kaga kamata gishirin na mai da shi kicin ya koma wajen miyar kuka da taushe ko wani girki Daka ba haka kuma ƴan uwa misali ka auro mace sai ka auro gugwanta baya halatta ko ka auro mace sai ka auro innata baya halatta sai dai ka iya auro gugwan aka rabu ka auro innar wannan kuma ana da tarihin shi da yawan gaske in ka bibi tarihi wa alaikum assalam eh a zai iya ai kaga su ma a fare su anan ba tsakanin wa da kani in wani ya saki mata ɗayan zai iya aure da sharadin dai ta gama idda kawai sharadin ta gama idda inda yaya ma a tsakani ya ma rufin asiri da sauki sauki zai yi dan Allah dan Allah zai yi dan haƙƙi dan haƙƙi zai yi dan soyayya dan soyayya kaga aljamu aula min tarjihi an hada fa'idodi da dan yawa sai ka ga ya rike ita ya rike kuma ƴaƴan dan uwan shi sabani ita ta tafi wani gidan tare an ka raba mata kafa ƴaƴanta na can tana tunanin me ke faruwa nan kuma gashi to to da wannan ya halatta kai tsaye wannan aya na cikin suratul nisa malamai suke cewa ittafaqatil umma kusan dukkan malamai sun haɗu ala annahu yahrumu ala rajuli usuluhu wa fusuluhu wa fusulu wa fusulu awwali usulihi wa awwalu faslin min kulli aslin ba'dahu wannan kaida ce duk duk tushenka haramun ne tushenka shine mahaifiya mahaifiyar mahaifiya mahaifiyar mahaifiyar mahaifiya in za ka shekara kana faɗi duka haramun ne kaka mahaifiyar kaka kakar kaka kai ta faɗi dukkanin su ne usul haramun ne layahi su ne usul to malamai gaba ɗaya sun haɗu cewa usulun rajuli haramun alaihi sannan wa fusulu haka rassan mutum su ma haramun ne diyarka diyar diyarka ko diyar ɗanka diyar diyar ɗanka ka kalla jikar ka ce matarka da yi ba gargajiya ce mara kyau ai ba matarka ba ce har abada ba aure ba har abada to taya aka haihu a ragaya ga ayoyi a suratul nisa ga kaza ga kaza ga hadisi na nabi sallallahu alaihi wasallama kuma ala hal ballagtu kuma ya isar to sai suka bada kaida suka ce wa fusulu awwali usulihi reshen farko na tushen shi shi ma baya halatta menene reshen tushe ‘yar uwa ko? An shigo da wa'yancan ‘yan uwa. To, reshen farkon baya halarsa, amma in ka samu a jikin reshen farkon sai aka yi reshe na biyu da na uku da na hudu ka iya bi ka auro. Shi ne auren zamanci da ake yi. Sai gan aka buga wani lissafi sai ka ga kakan ya koma ɗaya, ko mahaifin kakan ya koma ɗaya. wani in ka tafi ka tafi kuma ma sai a sake haɗewa da na uba yadda aka haɗe da namiji da matan sai kuma da na mahaifin shi mijin da na mahaifiyar matar sai su sake haɗewa a ta ɓangaren uwa ta ɓangaren uba in ka ƙara sama kuma su duka sai su sake haɗewa kuma da haka da haka mu duka in aka bi aka bi aka bi sai mu koma tsatso na annabi adam alaihi salam shine aliyu da abi talib yake ta shi bai ga dalilin alfahari ba ga mutum yace kololuwar dukka kamar da zakai baban mu daya mahaifiyar mu daya wata yar falala aka yi maka to yace mene ne hura hanci yace in har akwai wani abu da dan adam zai alfahari da shi to shine yace an datar da kai da imani da sanin Allah a lokacin in ma da ya halatta a hura hanci sai ka hura hanci dan kai musulmi ne kamar yadda Salman al-Faris ko yake cewa kuna ta alfahari kuna ta waye ni ni ni abil islam la abali siwa idza iftakharu bi qais aw tamim in kai alfahari da kai dan kabilar tamim tamim ne kai dan kabilar aus ne kai dan kabilar waye ni kuma musulunci shine babana abil islam kuma ban da wani uban fa da ya wuce shi ba ban da wani uba da ya wuce shi to sai kike cewa wa usulu awwali usulihi wa awwalu faslin min kulli aslin dare ce na farko daga kowane tushe ba da wal usulu hiya al ummahat tushe sune iyaye mata wal jaddatu wa ina alauna da kakanni har sama kai ta fadi yace wal usulu reshe kuma hiya al banatu wa banatil wa banatul auladi wa insa filna sune ƴaƴa mata da ƴaƴan ƴaƴa ba a cewa banatul banati ana sai dai ka ce banatul auladi to da alwalad wani zo tambaye ka eh kam auladuk ƴaƴanka na tun da an fara kalmar walad zaka lissafa mai da maza da mata amma wani zai ce kam abna uk ƴaƴanka na sai an fara kalmar ibnu kar ka faɗa da mata maza kawai zaka lissafa in yace kam bana tuk banatik abin nan mata kawai zaka faɗa shi yasa a gado za ga yan fa'ida kalmar walad ne yusikumullahu tace fi auladikum bai ce fi abanaikum ba ko fi banatikum ba in ka ji an ce ibnu a gado namiji ake ne in aka ce bintu mace ake ne in aka ce walad to maza da mata ake nufi yace wa fusulu awwalil usul reshe na farko a tushe hiyal akawatu sune ƴan uwa wa banatul ikhwa da ƴaƴan ƴan uwa wal akawat wa insafilna ƴaƴan ƴan uwa maza da ƴaƴan ƴan uwa mata wa awwalu faslin min kulli aslin ba'dahu reshe na farko daga cikin waɗancan tushen to abinda ke bayan su sune al'ammat wal khalat wa in alat darajatuhunna sune ƴan uwan uba da ƴan uwan uwa so da haka dai waɗannan dukkanin su an haramta mutum ya aure su kuma haramci na dindindin kuma na har abada yace war raza'u kan nasab shayarwa kamar nasaba ce kamar dangantaka ce sai dai kaidar ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya bayar cikin hadisin Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma wanda hadisin nan a cikin sahih Bukhari da kuma sahih Muslim Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya harumu min ar-radha'i ma yahrumu min ar-rahim ko ma yahrumu min an-nasab duk abin da aka haramta maka ta wajen nasaba an haramta maka irin shi a shayarwa sai dai irin wancan lissafin zaga in ka fara tafiya wasu ababe na iya zuwa amma abin da yasa amfani da lafazi am dan mafi yawan hukuncin haka yake tafiya haka ya zo cikin hadisin Aisha radiyallahu anha tace ya ha tace annabi ya ce ya harumu min ar-rada'ati ma ya harumu min al-wilada duk abinda ka san ya haramta saboda haihuwa to kuma ya haramta saboda shayarwa shine a cikin hadisin da al-Imam Tirmidhi ya fitar hadisin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu annabi yake cewa inna Allah harrama min ar-radai ma harrama min an-nasab Allah madaukakin sarki ya haramta a shayarwa irin abinda ya haramta a nasaba su waɗanda aka haramta a nasaba lura da waɗannan hadisai malam suka ce su ma su bakwai ne kaga akwai al-ummu ita uwar da ta shayar din wal ukhtu da ita ƴar uwar da ta ƴar uwar wadda ta shayar din kanuwar ta koyar ta sama ko ƙasa wannan da nassin qur'ani ga su an fade su wal bintu sai diya akwai ƴa a can da aka haramta a nasaba to nan ma akwai ƴa wadda aka haramta a shayarwa sannan yace wal ammatu wal khalatu wa bintul akhi wa bintul ukhti duka wa'annan sun haramta lianna haula'i yahrumna minan nasabi fa yahrumna minar radha wa qad waqala khilafa li yahrum minar radha ma yahrum min istihar wannan kuma shine bai ba tan bai tabbata ba cewa duk abin da aka haramta ta nasaba an haramta a surukuta aka ce a ba ba ba haka bane a surukuta yana da bambanci da abin nan a karara to sai yace wal jam'u bainal mar'ati wa ammatiha aw khalatiha haka haramun ne ai wa yahrumul jam'u hadawa ya haramta tsakanin mace wa ammatiha da ƴar uwar mahaifinta gugwanta ko innarta shi ma akwai hadisi na sayyidina Abi Hurairah radiyallahu an wanda yake cikin sahih bukhari wa Muslim yace na annabi sallallahu alaihi wasallam an tunka hal mar'atu ala ammatiha wa khalatiha baya halatta ai auro mace a zo a hada ta da innarta ko gugwanta baya halatta annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana ila qiyamis sa'a kaga me neman rabo ko sai mutun ya nisanta yace wa ma zahada ala al-adad al-mubah lil-hurr wal-'abd haka kuma mace ta haramta matukar za a auro ta ta zama ƙari akan adadin da shari'a ta halatta yana da mata hudu sai ce zai auro wata wannan da yace zai auro haramun ce amma wani irin haramci tahrimul muakkad haramci ne mai na lokaci idan mutum na da mata hudu ya saki daya ba zai karo aure ba sai wanda ya saki ta gama idda tare suke idda shi sa a cikin al-algazul fiqhiyya zaka sun ce awai namiji na idda yace yana yi yaushe sadda mai mata hudu ya saki wata a ciki ba dama ya karo wata sayar da waccan ta gama idda in yi sa'a ya saki wanda so ɗaya take jini a shekara uku shekara tara kawai zai jira a watan ta gaji ta yi aure a gaga magana ya dawo da ita kawai da ke yar haɗa kashi ke dawo dole ya ɗan rika waya haka ko yana ɗan tuntuba ko da ke dole ma sai ya batta a gidan ai tunda ya ɗakinta ne ma ba za ta fita ba sai ta gama idda ya ji shuru ya tabbai ina aini abubuwa na sai duk shekara uku so ɗaya ne shekara tara kawai za a yi shugaban ƙasa biyu za ka gani sai nawa shugaban ƙasa biyu da ƙari to amma in ba su kai haka ba shikenan babu haramci to shine yake nufi anan wa ma zada ala al-adad mubahi haka ya haramta auren abin da ya ƙaru akan adadin da aka halatta lil hurri gada wal abdi dabawa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da kai ibn al-har ya musulunta ya zo ya musulunta wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da kan shi yake ba labari daga baya yake cewa Allah na zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam na musulunta wa indi samani niswa ina da mata takwas Ranai bai san da haka ba sai zo yake faɗa mai ya Rasulullah na musulunta mata na takwas ba. Sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi ikhtar minhunna arba. Ka zaɓi huɗu a ciki. Duk wanda ka nuna kana gama zaɓar ta huɗu sauran sun fita. Shikenan aure kuma suna su ya watsi. Kaga ba a wuce adadin da shari'a ta halasta kenan. wani lissafi da zaka ga ana yi ba haka bane ayar ba haka tace ba rashin fahimtar larabci ne zaka suna cewa wai ai zaka yi auren fiye da hudu Allah ya ce matna bibbiyu wa thulatha da uku uku wannan kaga dama zaka iya biyu gaba daya bayan wata biyu kuma sai ka ƙara uku gaba daya biyar kenan wa ruba'a sai kuma ka ƙara kuɗi gaba ɗaya tara kenan ba ba inda larabcin ya nuna haka larabcin ba haka yake nufi ba shi ba larabi ya sunne yake cewa matna ya sunne yake ce matsulata ya sunne yake ce maruba'a ko ba wannan gwagwarin lissafin ake yi ba wani babawa ne daidai lissafin nan ba da haka in aka kulle kofa to ba wata da za a iya karowa da za ta iya zuwa sai bayan an rabu da wata a cikin waɗancan ko kuma ta rasu sai wa idza utikat ko wa idza utikatil amatu shi yake ta ga wurin bane wa idza tazawwaja al-abdu bighairi idni sayyidihi idan bawaye aure ba da izinin mai gidan shi ba mana wanda ya mallake shi bai ba shi izini ba kawai rigima ce tashi ashe yana tara in musu kuɗaɗe daga cikin kuɗin mai gida ko kuma dai yana da wata harka ta gefe da yake ɗan har haɗa 'yan kuɗaɗen shi shikenan kawai ran nan ba tare da neman izini ba kawai sai mai gida ya gan shi da mata ko ya ji takowar mutane da shigowarsu cewa ai wane ya yi aure to menene hukunci yanzu shi dai bai nema izini ba auren nan kuma dole dole tunda shi bawa ne sai ya nema izini na mai gidan shi sannan auren zai zama aure to yaya za a yi fa nikahuhu batil auren nashi batacce ne batala nikahu mun yi magana a baya akwai kalmar fasada akwai batala idan bacin aure ya faru ne daga tushe da ke fasada idan bacin auren ya faru ne a hanyar auren ta ce ba tsada misali yanzu sai irin wannan sai je yawo aure ba da izinin mai gidan shi ba yanzu aslan ya halatta ya aure matar ai amma matsalar hanyar ce ba a yadda ya kamata ba za auren za a bata auren amma kuma daga bayan mai gidan yadda zai iya koma ya sake auren ta amma shi wannan sai aka daura mashi aure sai da aka daura aure sai aka gano kano shi ce fasada kenan ba yadda za a yi kuma a koma aure shi kenan to wannan kuma salo ne dai kawai na malaman fiqh amma dai da fasada da batsalan zaga yana daukar ma'anoni duka iri da akwai hadisin Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma wanda Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin Musnad da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Hibban da Hakim Nabi sallallahu alaihi wasallam ke taman tazawwaja bi ghairi izni sayyidihi fa huwa ahir wanda ya aure ba da izinin mai gidan shi ba zina yake yi ya zama al-ahir kaga alwaladu lil firashi ko kamar da nabi yake faɗi alwaladu lil firashi walil ahir al hajar da na mai shimfida ne da na mai shimfida ne zamu zo kan matsalolin a gaba walil ahir al hajar shi mazinaci dutse ne nashi dutse ne nashi to sai ce wa idza utikatil amatu idan aka yanta kuyanga kuyanga ta samu yanci malakat amrar nafsiha ta mallaki al'amarin zartar da al'amarin kanta mana ta mallaki fawa ta zartar da auren a ci gaba da yi ko ta bata auren a rabu yace wa qayyarat kuma an bata zabi fi zawjiha game da mijinta an bata zabi ta zauna da shi ko kada ta zauna da shi wannan akwai hadisin Aisha radiyallahu anha da ke cikin sahih Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Barira ta samu yanci ya ba ta zabi tsakaninta da mijinta Muhit ikira ta yake ta to yanzu Barira ke kin samu yanci in kin ga dama zaki iya zama da shi a matsayin mijinki in kin ga dama zaki iya warga da aura sai ta ba ta zauna da shi ba dama kamar maneji ake da shi ko mugi da shi kuma gashi an jarabce shi da santa son ma har ya kai har ya kai wanda suke ce mashi al'aishi to ba da yadda ya iya dole ya haƙura ta ce ba ta son shi annabi ya bi ya bi amma ina ikira al'abbas ce ba ka mamakin tsananin son da mujib ke wa mugira ce wallahi ina mamaki ya rasu to kuma ba ka mamakin tsananin ƙin da barira take wa mujib ce wallahi ce zo mu je bi ku duwa barira ba baiwa ba ran aka yanta ta fa amma annabi ya tafi bi ku amma yanzu wani da ƙuri'un ku fa za ku zabe shi wai shi wai bai magana sai wani mai magana da yawun shi shi zai magana ba in duk in duk kashe ku za a yi shi ba zai zo ba ba zai zo ba amma zai turo mai magana da hannun shi mai tsoma baki al'amuran shi mai gani da ganin shi shi ne sai ya fito ya ƙeye shi ma sai ne ku gani a x tsohuwar twitter ya yi allah wadai to wani allah ma tukuna mu ne za mu kaba mu mun yi mun riga ka yin allah wadai ya yi kada allah wadai din mai kyau ta haɗe da mara kyau akwai jenu akwai fake amma ka duba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai tafi miko ba yaje ya samu barira sai mama lafiya da ce ai wajen ki muka to ita da kanta ce wai ba za ki daure ki koma wajen mujid ba to da yake tana da fikihu tace biko ko umarni yace ba umarni bane banda wata dokar ta dole sai kin aure wanda ba kya so yace biko ne ni ni da kaina na zo mashi biko ta san wanda ya zo din tace ba ta so tace ba ta so yasa an kaji wata mata ta ce ga ai tana san wani saboda alaran mani akwai wani abu plus a gaba ko ka san shi ko kar ka san shi dan ba alarmancin bane dan bata gagar wata na da shi da alarmancin sai kaskas ko kaji tana habaici da karatun wasu garaban nabiri dukai take tunda biri dabba ne ba ma hisabi kai kuma naka da hisabi ai shine ake yasi ai tashbihi ne kuma da kai take ya wasu ma ba munafikai bane ba gara maka je lahira ma baka san hukuncin ba ma da ka je ka sani da kai take alar ko kenan akwai wani abu plus bayan alaran mancin wallahi ta ce matan ta ce ba za ta koma ba haka yazo kamar ya tabu malamai sun yi magana akan abin nan din shi da haka dai in mace ta samu yanci an ba ta wannan zaɓin wai zaɓin wai juzu fatkun nikahi bil aibi ya halatta a buɗe aure shine a bata aure bil aibi saboda aibi da aka samu a tsakanin ma'aurata waɗannan aibobin ana raba su gida uku akwai aibobin da suka shafi maza kawai akwai aibobin da suka shafi mata kawai akwai aibobin da aka yi tarayya tsakanin maza da mata in aka samu namiji na da ɗaya daga cikin waɗancan uyub ɗin na guda hudu ko biyar matar na da 'yancin ta nemi a raba auren duk kotun da ya je bai isa ba sai ta wina a kan shi sai dai in ta ɓoye bata faɗa aibin ba shi ma idan ya samu matar da wannan aibin kuma alhali 'yan iyayenta ba su faɗa mashi ba wala Allah dan ba su sani ba to shi ma zai nemi a raba auren kuma a bashi kayan shi amma in ya san da aibin kuma ya ci gaba da zama da ita ana so ne da a lokacin da ya ga aibin ya yi alat ya yi alam a sani to sannan akwai aibukan da suke yin tarayya da juna in tana da shi ko shi yana da shi aure ba zai yiwu ba ko na ɗaya daga cikin su zai iya cewa shi ba zai zauna da ɗan uwan shi ba to yana ga saboda yanayin lokaci dai mu bashi sai mu tashi a wannan gabar in yaso sai mu kawo uyub din mu ta duba littafin askari ya kawo waɗannan uyub malam mai misbahu ma ya kawo da sauran littafai na fikihu وعليكم السلام ورحمة الله eh sai musulunta eh ƴaƴan shi ne saboda an samu cikin su lokacin musulunci bai zo gare shi kenan bai musulunta ba kuma da islamu ya dubbu ma qablahu musulunci yana share zanubai ko mummunan sakamakon abinda aka aikata kafin a musulunta wa alaikum assalam wa rahmatullah eh
sai daga baya bayan an haife kuma ya ɗan girma sai bayani ya mun cewa ai wannan aure ne da bai kamata a yi shi ba to ya gano tsakanin wannan ne a su wannan duka yaya ne na halal za su gaji shi wancan din tunda ba da gangan aka yi ba shi ma ba da gangan yayi wanda ma suka yi ba da gangan wanda suke da tarihin ma ba su ankara ba ne kuskure ne wannan ba a kama wannan al'ummar ta annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da suka yi cikin kuskure Na'am.
Sai inda sai magana a kan matan da suka haɗa miji ɗaya.
Mm.
Ya aka samu ko ko shayarwa.
Eh.
Inda da suka zama mai kamar da kuma da wanda sai akwai abin da ya ci Kamar Eh ba wai dole sai kowace ta ɗauko shayarwa ba. Na ba da misali wannan Hafsa wannan Amra amma mijinsa ɗaya kuma a lokaci guda. To sai Hafsa sai ta ɗauko yaro take shayar da shi. Yar da waccan amrar ta haifa lokacin tana tare da Hafsa karkashin wannan mijin ko da wannan mijin ba zai yi halatta wancan yaron ya zo ya aura ba duk da cewa kishiyar wanda ta shayar da shi ce mahaifiyarta to amma ai sun hada miji wannan alaƙar ta haramta wancan da to da ta zama ƴar uwar shi kamar li'abbiya ƴar uwar shi ce amma li'abbiya wancan baban shine babanta na sul kenan ko na tsatsu shi kuma shine baban shi na shayarwa to sai a ce duka dai uba ne to irin wannan ne shine misalin da aka ba wa alaikum assalam wa rahmatullah eh saki oke saki uku ne a in saki uku ne yana sakinta zai iya auro wata saboda jiran bai da amfani jiran bai da amfani ko kuma in yana gaggawa ne kila abin na takara ne an bude sai da fim kuma za a rufe da wuri madadin ya sake ta haka sai ya ce su yi kul'i saki ɗaya mai ban haushi ta yadda ko ba zai iya auro ta ba sai da sabon kulli to in aka zo sabon kullin da zai madadin ayi da ita sai ayi da wata ita kuma ta tafi in ta gama idda wani ya kwashi ko ta auro ne zai iya wannan dabarar sai din samu sai in kuɗaɗe ita ma sai ya bata ko dan yi mata akwatina da sauransu ko kuma ya tara mama ta ya ce to wa za a ba miliyan biyu a sake ta ta tafi gidansu in wata sai ta yadda shi kenan sai ta karba in kowa ta tibire kuma to sai dai amfani da power shi kenan to za a kora karhan wa alaikum assalam to a gurguje
aure na iya lalacewa idan aka fahimci waɗannan ayyuka wanda wasu kafin za a yi shi ba a kamar shafe-shafe da mata ke yi kai ka aro da falani da yawa ko shi kai ka aro da falani da aka kai kudin da idan da ake yi shi ba ka ce cewa a wannan ba shi a ciki za mu zo sana san farare tunda dai bakin ai ba inda ake gani bane sai ka sayo mata dogayen safuna za ku fita ta take ko ga balarabe ya auro larabawan afirka ne su da wannan zai zama zai iya shiga in ya taba zamantakewar su dan duka wayannan aibobin ana ba su tarifi da cewa ababen za su taba zamantakewar waɗancan ababen kuma zai zama kamar wani abu ne aka yi mishi na ha'inci illa iyaka ko ya haƙura ya zauna da ita a haka ko ya sake ta in kuma rufa-rufa aka yi mai shi kenan amma zai iya yiwa bai da hurumi in bai tambayi iyayenta ba lokacin da ya zo yana son ta bai tambaye su tsakanin ku ga Allah faracce ko fanalbitin ne kaga in bai tambayi iyayenta ba su kuma ba su faɗa mashi ba daga baya ma kasu kotu sun yaudare shi suka ce to su dai su suka haifi yarinyan nan amma su ba san tana wannan shafe shafen ba ka haifi mutum ne baka haifi halin shi ba za su iya kayi shi a kotu to a lokacin sai dai ya haƙura ya rike ko ya zuciya ya saki amma bai da hurumin ya karɓi wani kaya a hannunta walaikun salam eh shi bai kai karfin wannan ba amma dai bai kyauta ba kuma in namiji ne da sauki sauki amma mace ce ma bai yi ba kamar wani aure da aka yi a Kano ko a satin nan na wasu abin nan hizba ayin hizba su malami daura sun rushe auren amma kamar dai za a zo a daidaita to hatta shi ma yaron ba da izinin iyayen shi ba baban yayi Allah wadai baban bai sa albarka ba baban ya ce bai yadda ba da sauransu so haka shi ma namijin ya bi waccan salsala amma in ya fantare ya je shi kuma auren shi yayi amma in mace ce aka samu wani kawai a Facebook wani a live stream waye live a tiktok waye wajen wadi a wannan kalangun labba ne kalangun sai dai in akwai wasu ababe iyayen sun ki aurar da ita saboda kila su ba irin wannan suke so ba shi kuma wanda ba sa son ya cika sharadi wani zai iya aurar da ita a waje in irin wannan ne to auren yayi in kuma ba dalili irin wayannan shikenan auren bai ba so da haka ko da da ne ya bi ta hannun iyayen sanya mashi albarka da fatar alkhairinsu da farin cikinsu shine ribar shi ta zama rayuwar duniya jannatu ta ta aqdamil ummahat Allah ya samu dace subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik